العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu ikon sake zama don ci gaba da karatu da muke a cikin littafin irshadu ulil basair wal albab min al-fiqh bi aqrab al-turuq wa aysar al-asbab na Sheikh al-Allama الإمام الحافظ المتقن عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na alburhan a nan unguwar GRA a garin azare din jihar Bauchi yau kwanan wata na kiyaye na gwamnati tunda na je aiki goma sha hudu ga watan Disamba 2022 miladiya shi kuma lissafin mu na hijira 20 ga watan jumadal ula hijira alif da dari hudu da arba'in da hudu za mu tashi akan tambaya ta biyu amma gabanin tambayan nan ta biyu ina so in ɗan yi tambayoyi a tambayar tana cewa ma hukumul ma'il musta'mal ma hukumul ma'il musta'mal menene hukuncin ruwa al-musta'mal wanda aka yi amfani da shi taba'an musawwara mas'alar tukunna in kun duba anan malam kai tsaye ya tafi zuwa ga hukunci ne وقبل الحكم نعم لا بد من التصور وقبل الحكم لا بد من تصور سيمون صور الماء الماء المستعمل اولا ما لن يتسلك شيء saboda ba littafin ba na abunan bane ba sai in an ce alma'ul musta'mal mai ake nufi da alma'ul musta'mal alma'ul musta'mal ana nufin ruwan da aka yi amfani da shi ruwan da aka yi amfani da shi akwai bambanci in kana karatun fiqh tsakanin alma'ul musta'mal da kuma fadlul ma da kuma su'ud zaka tadda alma'ul musta'mal in ka tadda alma'ul musta'mal ana maganar ruwan da aka yi amfani da shi in ka ga fadlul ma'i ruwan da ya saura bayan ya amfani da shi sai ya saura ta ga kenan wanda ya saura ba ya amfani da shi ba kamar wanda ya alwala ya rage ruwa a buta kaga wannan ya saura ne ba wai ya yi amfani da shi bane wanda aka yi amfani da shi kuma dawowa ya yi a wajen amfanin mutumin da ya sa kafarsa a cikin baho ya wanke ta ruwan yana ciki ya cire kafar shine ruwan da aka yi amfani da shi mutumin da ya wanke hannunsa a restaurant a cikin baho a cikin bokiti ya wanke hannunsa ya gaure a hannun ya cire ya fatse wannan ruwan da yake bawa shine alma'ul musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi amma mutumin da ya karkata ya ɗiba ya sake karkatawa ya ɗiba sauran wanda yake cikin container ko buta ce ko baho ne ko bucket ne ko ko menene wannan ana ce masa fadlul ma sauran ruwa ba shine alma'ul musta'mal ba wannan ya ya sawaru shi kuma su'ur saura ne amma na sha shan ma na dabbobi an gane su'urul kalb shine sauran ruwan da kare ya sha ya rage ya tsoma baki su'urul hirra sauran ruwan da mage kyanwa ta sha ta sa bakinta ta sha ta rage wannan kuma shi ake ce wasu bisin bisin da kuma alhamza da ra Eh, to wannan da muke magana a kansa yanzu ana magana ne akan ruwan da aka yi amfani da shi fairly used an gane ko an yi amfani da shi shin a iya sake amfani da shi marratan ukura an shiga an yi wanka da shi ba irin na wankan nan sai aka toshe magudanar ruwan aka tara ruwa a cikinsa sai aka shiga aka yi wanka da sabulu da soso sai aka fito shin wannan ruwan a iya sake amfani da shi ruwan da aka wanke riga riga ce da najasa a jikinta sai aka tsoma ta a ruwa sai aka matse sai aka shanya ta wannan ruwan an yi amfani da shi a iya sake amfani da shi kuna buƙatar musawwara mai ake nufi da alma'u musta'mal awwala sai kar mu dinga kar mu dinga dora mas'alar akan wani ruwa daban kun ga a karatun da muka yi a baya mun yi kokarin mun fito daga wata mummunar fahimta da wasu suka ɗauka cewa ana iya alwala da ruwan coca cola ko da ruwan fanta ko da waye saboda sun kasa sawwara mai ake nufi da alma'ul mutlaq kuma sun kasa sawwara mai ake nufi da alma'ul mutakhayyir an gane sai malam yace aljawabu amsa yadkhulu tahta hadha tahta hadha anwa'un muta'addida karkashin wannan tambaya ya ce haza saboda as-su'al a larabci namiji ne namiji ne shi yasa wanda yake larabcin Hausa sai ya ce su'ali hiya hadhihi su'ali wannan kuskure ne saboda ya ya ya fas ya mai da tambayar a ma'anarta ta hau a yadda tarjama ta Hausa take mace ce aiko da tambaya ta ita ce mu Hausa haka zamu ce amma larabci namiji ne sai ya ce ya dukulu tahta haza a yani tahta haza su'al anwa'un muta'addida nau'uka da yawa za su shiga karkashin wannan tambayar mala ya kawo nau'uka kamar guda shida nau'i na farko musta'malun fi izalatin najasati ruwan da aka yi amfani da shi wajen kawar da najasa an yi amfani da shi an kawar da najasa irin da na buga muku misali riga ce da fitsari aka koma ta a bokiti aka matse aka shanya rigar wannan ruwan da yake bokitin yau an yi amfani da shi amma amfanin kawar da najasa wa musta'malun fi raf'il hadafi da ruwan da aka yi amfani da shi wajen ɗauke hadasi ba mun riga da mun san hadasi ba karami ko babba in karami ne alwala to da ya zo ya samu ruwa a baho sai ya yi alwala amma kuma a cikin baho yana ɗiban ruwan yana wanke hannu ya ɗebi ruwa ya kurkura baki ya mayar ciki yana ya sheki hancinsa yana komawa ciki wanke fuskarsa yana komawa ciki ya wanke hannunsa yana komawa ciki har ya gama alwalarsa tas a cikin bahon nan wannan an ɗauke hadasi da shi haka ko wanka ya shiga baho arama kawai yayi wankansa na janaba gaba ɗaya a cikin bahon bai fita ba ruwan yana nan a cikin bahon to wannan ruwan shi ma an yi amfani da shi wajen ɗauke hadasi wa musta'malun fi taharatin mashru'a da kuma ruwan da aka yi amfani da shi cikin tsarki wanda aka shar'anta wanda aka yi amfani da shi cikin tsarki wanda aka shar'anta tsarki da aka shar'anta kamar me yawwa kamar wanka na shiga musulunci kamar wankan juma'a wankan idi wankan harama wa musta'malun fi nazafa da ruwan da aka yi amfani da shi fi nazafatin a tsafta a tsafta kamar ruwan da buga mana misali da shi ruwan da aka wanke hannu a restaurant a cikin baho wa musta'malun fi raf'i hadathi hadathi unsa wa musta'malun fi raf'i hadathi unsa da ruwan da aka yi amfani da shi wajen ɗauke hadasin ya mace sharaful hadas kenan an yi talakin hadasi amma namiji ake nufi yawa nan ruwan da aka yi amfani da shi wajen ɗauke hadasi amma na ya mace mace ta yi wankan haila da ruwan ko ta yi wankan nifasi da ruwan ba ta rage ba ba da shi a cikinsa wa musta'malun fi ghamsi yadin na'im da ruwan da aka yi amfani da shi wajen nutsa hannun mai bacci ghamsi shine nutsawa hannun wanda ya yi bacci ya hannun mai bacci yake ya tashi daga bacci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده to shine wannan shine yadun na'im kamsi din na'im ya tashi daga bacci sai ya je kawai ya samu wani ruwa a ƙwarya ko a koko kawai ya sa hannunsa kawai ya wanke sau uku a cikin kokon to shi ma wannan ruwan da haka ga sunan ruwa ya guda shida ammal musta'malu fi izalatin najasati malaki amma ruwan da aka yi amfani da shi wajen kawar da najasa dan jini ne haka a jikinka sai ka wanke shi a cikin koko ruwan yana komawa ciki ko yar taguwa fitsari ya taba aka wanke a cikin koko kuma ruwan yana nan a kwance a ciki fa in kana mutaghayyiran fa huwa najis idan ya canza ya zama najasa wannan sanannen abu ne ya gabata wa in lam yataghayyar wa huwa kathirun idan kuma bai canza ba amma yana da yawa fa huwa tahurun qawlan wahidan maliki magana daya mai tsarkakewa ne bai canza ba kuma yana da yawa amma bai canza ba kuma kaɗan ne a to shi akwai sabani bai canza ba amma kaɗan ne suka ce makaruhi ne ma'aududi kai biki amma yana da yawa kuma bai canza ba mana ce kaulan wahidan a ba wani rikici akan wannan cewa ruwa yana nan faho wa in kana qalilan idan ruwan dan kaɗan ne wan najasatu lam tazal anil mahalli amma najasar kuma bata ma bar gurin ba bata gushe ba tana nan a wajen ruwan kana kalilan kaɗan ne amma ita najasar lamtazan anil mahal bata bar gurbin nata ba an zuba misali da ya zo da ya zo ka iya cewa jini ne a hannunsa an cire masa kanula ya bushe sai sai samu ɗan ruwa haka koko sai ya zuba ya haka ya haka ya haka jinin bai fita ba saboda ya riga ya kame sai an dirje shi sosai to yanzu ruwan a ɗan koko yake ba shi da yawa sannan ya zuba shi akan najasa ya wanke amma najasar ba ta fita ba lam tazal anil mahal aw qabla sabi'a ko kuma bai kai wanki bakwai ba kamar ya yawwa to daɗin kana karatu ke in aka jefa wani abun a cikin karatu to wani karatun da zai fita kai idan ba ka da yalwar karatu shi in aka jefa wani abu a cikin karatu sai ka je ka ta neman dictionary ko ba za ka samu ba ba za ka samu saboda ba yana da alaka da kalma ba ne yana da alaka da wani ilimi ne da haka yanzu ana faɗan wannan abin da za ka fahimta shine malam yana magana akan lallagin kare ne cikin hadisin muslim da yazo ko annabi sallallahu alaihi cewa idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum ko kuma wata riwaya tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahuna biturabi tsarkin kwanan ɗayan ku idan kare ya mashi lallage ya wanke shi sau bakwai to kare ya yi lallaki a kwano aka ɗauko sai aka sa shi a cikin ruwa aka yi masa wanki shida ba ƙarasa na bakwai ɗin ba to ya riga ya zama inda an masa wanki bakwai to kenan ya gama ɗauke waccan najasa ta kare in mun ce najasa ce ko waccan gubar in mun ce guba ne masu cewa gubar in kuma ba a yi gama bakwai ba to bai gama cika ruwan da aka wanke lallaki da shi ba cikin kenan wani lokacin kana karatu suka wula suka ta dariya ta dariya kai kai malaman nan wallahi sun cika wannan abunan kusa kutse kuma sai a cika ka samu irin wannan wala aka yanko wani abu ba za ka taba tsammanin cewa za a yi ma tunani a kansa ba amma sai ka samu matsala ce mai girma eh eh shekara bakwai bai shekara bakwai ba shi yasa malamai suke hana daukan ilimi kai tsaye a littafi saboda shi ilimi wato fahimta fahimta ita ce ilimi ba yawan yi ba malami na malam abubakar muktar Allah yana yawan ban labarin wani malamin su idan ana ɗaukar karatu in mutum ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu shi kai ta fassara masa in ya yi fefofi ya yi fefofi can ya ce alhamdulillah zai ce da haka muka tara in wani kuma ya dan ja layi biyu uku ya ce alhamdulillah zai ce da haka muka gane bari ana kawa kai ta zarar ruganka to tarawan ya muhimmanci ku ganewa ganewa da haka idan wai ba a wanke sau bakwai ba to ai bai ɗauki sunan da sunan ruwan da aka yi wankin lallagi da shi ba balle ya illatu illar wankin lallagi an gane malam ya ce idan ruwan ɗan kaɗan ne, najasar kuma ba ta gushe ba a gurin, ko kuma wankin lallagi ne amma ba a kai bakwai ba, wa huwa najisun alal mazhab, a mazhaba najasa ne wannan ruwan. An wanke jini amma jinin bai fita ba, amma ruwan da aka wanke jinin cikin cikin kwanan ya koma, amma ga jinin a wajen bai fita ba. Ko kuma an wanke kwanan lallagi amma ba a kai bakwai ba. amma ka ba suka ce nan ya zama da jasa wannan ruwan wa ala sahih mala yace amma zance mai inganci tahurun wannan ruwa ne ai yi li adami taghayyurihi bin najasati saboda bai canza da najasar ba me yasa me shi ba abin da same shi dan an wanke jini kuma jinin ma ga jinin a jikin hannun bai fita ba kuma zuwa ce ya zama najasa ta yaya an gane? wa in kana akhira ghaslatin zalat bihan najasatu to ga wata magana ba wancan ana magana a wanke najasar ba amma ba ta fita ba to sai ya zama mana ce wa in kana akhira ghaslatin idan kuma ya zama wankin karshe ne muƙaddara ya yi ɗiba biyar jinin bai sauka ba, da ya ɗiba na shida sai jinin ya fita da shi, da haka yanzu ɗiba ɗaya ne a cikin ɗiba shida da aka yi, ɗiba ɗaya ne mai jini a cikinsa, sauran ruwan gaba ɗaya ba jinin a cikinsa. Idan ya zama akhiru gasla ƙarshen wanki ne zarat bi an najasatu wannan najasar ta kawu da ita. da shi wancan wankin ƙarshe ne najasar ta ciratu da shi malam ya ce fa huwa tahiru to wannan ruwan mai tsarki ne alal mazhabi amma a mazhaba ghairu mutahhirin amma ba zai tsarkake ba wannan wannan idan kun kula wannan ibara in kun fahimci malam a karatun da ya jude wannan ibarar ba ta malam bace dan malam a wajensa babu wannan ruwa shi sa ce maka alal mazhab kar ka manta a wajen jumhurin malamai jumhurin malamai ruwa akwai tsahirun ghairu mutahhir abinda malam yake tafiya akai shine ba wani ruwa tsahir ghairu mutahhir to amma saboda amana ilimi yace a mazhaba tsahir ne ghairu mutahhir kaban an ce mazhaba hanbaliya mai tsarki ne ba mai tsarkakewa ba me yasa suka ce masa mai tsarki saboda najasa bata canza shi ba wankin karshe ne ya fidda ita amma wankin karshe ya koma cikin ruwan amma karancin ruwan da ya je haɗu da mai yawa a cikin kokon shikenan sai ya zama ba zai mata tasiri ba wa huwa tahurun ala alqawli sahih ana ce zance mai inganci ruwa ne tahur wa min babi aula mimma qablahu yace kuma wanda ya fi cancanta da tsarkakewa ma na samansa mimma qablahu na wa min babu aula mimma qablahu wato eh sama da sama da sama da wanda ya gabace shi eh eh mimma qablaha eh wa min min babu aula mimma qablaha ay yani asahhu mimma qablaha wannan wannan tsarkin ya fi cancanta da tsarkakewa ma sama da wanda ya gabace shi wanda ya gabace shi an wanke najisar bata fita ba an wanke najisa da ita wannan kuma an wanke najisa ta fita amma da wankin ƙarshe amma da ta fita sai ta haɗu da ruwa mai yawa shi ta gaure sai zama babu ita eh kamar mutuwar wanda za a wanke yana gefe ne ko kuma a cikin shi ake ruwa yawwa masakin malamai kana mai da mu baya shi sa na dauki kamar minti goma ina kokarin yi muku bayanin abin da ake nufi da almahul musamman duk maganar da muke akan wannan ruwan ruwan da da aka yi hidimar a cikin sa ne ana ɗewa a gefe a dakata in a gefen ake ɗebowa ake wankewa yana zuba ina yana zuba shi aha yana nuna maka ba aha saboda malam ka ce na karshen ya haɗu da mai yawa aha to shi ne yake tambaya shi ɗebuwa ake shi wanda ake wato kuma a gefe ake ɗebuwa na ƙarshen malamai da ruwan da ake ɗebowa a gefe ake wankewa yake taruwa da ruwan da yake ciki ake ɗebo shi ake wankewa yake komawa mai bambancin su tunda muna magana akan wannan wanda yake komawa ne ba kan wancan na gefen ba akan wannan din muke magana so ko daga wani da ake ɗebo shi ake wankewa ko daga ciki ake ɗebo shi ake wankewa shi din muke magana nan so magana ɗaya ce so ba ma so a ɗauki fahimtar cewa wancan na gefen da shi muke magana na ce wancan shi sauran ruwa ake ce masa ba ruwan da aka yi amfani da shi ba eh
shi malam kaɗan ɗin ne yake shiga ina ne aka samu kaɗan ɗin
kaɗan wannan yawa wanne ne kaɗan ɗin to a wajen haka shi abin da yake tambaya ke Haka ne? wa amma al-mustamal fi rafi al-hadathi na wa in kana akhira ghaslatin zalat biha an-najasatu fa huwa tahirun 'ala al-madhhabi ghayru mutahhirin wa huwa tahurun 'ala al-qawl as-sahih min babi aula mimma qablaha yana kuma kan ghasla kenan eh ya fi wannan wa- wannan wannan ya fi cancanta da tsarki sama da wannan wankewa ya fi cancanta da a kira shi mai- mai tsarkakewa sama da wancan wankewa to amma ban san me sama ne ya faɗa ka eh inda wani abu da na gano daga baya zan muku bayani wa amal musta'malu fi raf'il hadasi amma ruwan da aka yi amfani da shi wajen ɗauke hadasi ɗauke hadasi wancan na najasa ɗauke khabafi kenan wannan kuma ɗauke hadafi shi ɗauke kabafi hakika ne ɗauke hadafi kuma ha? hukunci ne na an fahimci wannan ɗauke kabafi hakika ne amma ɗauke hadafi hukunci ne abin da ake nufi da ɗauke kabasi hakika wato kawar da najasa kawarwa ne na hakika tunda ana ganinta eh abu ne da ake ganinsa ko ake ganin alamarsa ko ake ganin tasirinsa aka kawar da shi sai ya zama aka bar ganin hakikar tasa ko aka bar ganin tasirin nasa ko aka bar jin tasirin nasa kun ga kenan wani abu ne na hakika ya, ya kau amma hadasi ina yake nuna mushi hadasi ko karami ko babba hukunci ne sai aka yi hadasi ya same ka da kai wani abu sai aka ce hadasi ya barka ina yake hukunci ne an gane ku yau Malam ya ce, amma wanda aka yi amfani da shi wajen ɗauke hadasi, fa in kana ya zari fukarijal ina'i, idan ya kasance, ya zari fukarijal ina'i, wato idan ya kasance yana ɗiba ne daga wajen ƙoƙon, falbaƙi bil ina'i tsakuru, to wanda ya saura a ƙoƙon can mai tsarkakewa ne, ba a kansa muke magana ba. magana ka kenan idan ka ce ya tarifu kharijar ina yana ɗebowa ne a wajen kokon to fa ka sani cewa fal baqi bil ina'i abin da ya saura a wancan kokon da ake ɗebowa tahurun mai tsarkakewa ne ba a kansa muke magana ba kalilan kana au kasiran ko kaɗan ne ko dewa kaulan wahidan malam yace magana ɗaya wa in kana yasta'miluhu wa huwa fi mawdi'ihi idan ko ya kasance yana amfani da shi ne a halin yana gurin da ruwan yake yana yana gurbin ruwan fi mawdi'ihi yana gurbin ruwan kamar a cikin bahon yake ko a cikin bab din wankan yake ko a cikin bokitin yake bi an kana yastasilu kamar a ce yana wankan au ya tawadda'u ko yana alwalar fi nafsil ma'i a cikin shi ruwan. Fa in kana ma'u kathiran idan ruwan ya kasance mai yawa ne fal ma'u tahurun to wannan ruwan mai tsarkakewa ne. Kaulan wahidan magana da. Wa in kana yasiran amma idan ruwan kaɗan ne sara tahiran to ya zamo mai tsarki ghaira mutahhirin amma ba zai tsarkake ba sai dai wannan alal mazhab ba mu san shi a wajen malam ba a mazhaba wa huwa tahurun alal qawli sahih ala ta amma zance ingantacce shi ma mai tsarkakewa ne li adami dalilin naqil lahu an aslihi saboda rashin dalilin da zai cire shi daga asalinsa an gane to yanzu malam ya mana magana akan ruwan da aka ɗauke hadasi da shi in saura ne to ba kansa ake magana ba idan a cikin sa yayi wankan janaba ya shiga bahon gaba ɗaya wankan janaba a cikin bahon to ruwan da yayi wankan janaba da shi a kansa ake magana idan yana da yawa ruwan kamar a ce tanki ya shiga buɗaɗɗen tanki ya faɗa ya yi wankan janaba mai lita dubu ya fada kawai wankan jaraba a cikin sa ya fito to malam yace wannan babu ma wani sabani akan cewa wannan ruwa yana nan tunda ai ba najasa ba ce shi cikin sa ba najasa bane kuma abin ba an gane ko amma idan yasiran ne ruwa ne dan kadan kamar abaho ya dan shashafa a jikin sa haka yana komawa kuma sannan ya fito ya bar shi a haka yace a mazhaba sun ce ruwa ne mai tsarki tunda shi ba najasa bane shi ba najasa ba ne kuma hadasinsa ba najasa ba ne da haka mai tsarki ne amma ba zai tsarkake ba wai me yasa suke cewa ba zai tsarkake din ba suka ce a saboda ai ruwa ne da aka ɗauke hukuncin hadasi da shi da haka cikinsa akwai hukuncin hadasi to tunda hadasi ba najasa bane ba ba za mu ce ruwa ya zama najasa ba mai tsarki ne amma hukuncin hadasin kuma ai shi hadasin in mutum in ya samu mutum sai yayi wanka da haka shi wannan ruwa ya kamata sai an wanke shi ne kafin a iya kun wa a wanka ruwa kun gano abin da suke nufi to shi yasa suke cewa din ba za a yi tsarki da shi ba na
malam da yake kafin da ya isa ana yake yawan cewa alal kauli sarki suna kuma baya ishara da wasu dalilai da za a dogara da shi wasu matsala dalilin da yana cewa li adami dalili an kaza an kaza to me me haka yake nufi yayin kawai dai zai ce alal kauli sarki ba tare da kawo da kiyar
in ya ce ma alal qawl sahih yana nufin ba shi ne zo da wannan fahimtar ba mas'ala ce da aka yi sabani a kanta waɗansu suka tafi akan cewa akan wancan opposite din shi kuma sai ya tafi akan fahimtar wannan fahimtar da shi yake cewa mata qawl sahih kuma babban dalilin da yasa ya tafi akan shi ne waɗancan ɗin su suka fita zuwa ga rashin dalili. Dalilin guda ɗaya ne wa an zanna mina sama'i ma an tsakura. Shi kenan. Yawa su da suke ta kakkasa ruwan wannan kaza ya same shi dinga da yanzu wannan bayanin da na muku cewa ruwan da aka shiga cikinsa aka yi linkayar wankan janaba. hukuncin hadasi ya shiga cikinsa tun da hadasi ba najasa ba ne bai zama najasa ba amma tun da hadasi yana sa a yi wanka yanzu kuma ya samu ruwa to ruwan ba zai maka wanka ba domin ruwan ya zama ruwan hadasi me dalilin hakan ka gane yawa so shi yana ganin kamar wannan addinin na Allah yadda Allah ya gina kayansa addini ne mai sauki to dan me za a rika zaƙulo wa mutane wahala ba dalili to addalilu adamu dalili tare da cewa shi malam tare da cewa shi malam a wannan littafin bai yi shi ne don ya batsin matsala da dalilanta ba ya yi shi ne don wato don ta haƙiƙin masail da kuma da kuma da kuma takrib takribul faham ila tullabul ilm to lokacin da ake kokarin karraba maka fahimta da sauƙaƙe maka ita kuma to ba za a dame ka da cunkoson adilla ba kuma ba za a dame ka da yawan ambaton saɓani ba an ce maka ala rajih ko ala sahih to yawa to ya ishe ka ka sau a sau ka sawwara mas'alar kawai ka gane ko insha Allah wa in kana musta'malan fi taharatin mashru'a idan kuma an yi amfani da shi ne a tsarki wanda aka shar'anta ba tsarki na ɗauke hadasi ba ba tsarki na najasa ba tsarki da aka shar'anta ka tajdidu wudu'in kamar sabunta alwala mutumin da yake da alwala idan ya zo zai yi sabuwar alwala hadafi zai ɗauke la mutumin da zai yi wankan juma'a tsarki zai yi hadafi zai ɗauke la wankan harama la ba ɗauke hadafi ba ne to tunda ba ɗauke hadafi ba ne ba to irin wannan ana ce masa tsahara mashru'a kawai an shar'anta maka yin wannan tsarki an kira shi tsarki tsarki ta jawuzar amma hakika ba shi ne zai tsarkake ka ba dama already a tsarkake kake an gane ko yawa don haka malam ya ce kamar sabunta alwala wa nahwihi da makamancinsa fa huwa tahurun to wannan ruwa mai tsarkakewa ne makruhun alal mazhab makaruhi ne amma a mazhaba eh makaruhi ne a mazhaba ruwan da aka yi kaga ai yanzu ruwan da aka yi al- jaddada alwala da shi idan da wancan ruwan da aka yi alwala da shi an ce akwai hadasi a cikinsa to yanzu jaddada ta aka yi shi ma akwai hadasin a cikinsa babu to sai suka dan canza hukunci suka ce wancan mai hadasi a cikinsa ba zai yi alwala ba wannan kuma na tajdidul wudu tunda ba hadasi a cikinsa amma dai akwai wani akwai akwai mazinna ce ta samuwar hadasin mazinna ce saboda akwai yiwuwar alwalar ai ba ta kai kake tsammanin tana nan sai ka zo kai da haka mazinna ce ta cewa ma hadasin ma ka wanke da ita duk da a malikiya su duk wanda ya jaddada alwala ya je yayi sallah sai daga baya sai ya tuno au ashe waccar alwalar ta tsohuwa ashe ta karye wace ya jaddada nan ashe lokacin da ya jaddada ma ashe ba shi da alwala suka ce sai ya sake alwala ya sake sallah Da haka idan idan muka ce wannan alwalar da ka jaddada ruwan da kai amfani da shi ruwa ne mai tsarki to akwai ihtimalin jaddadawar taka ya zama wato kai ne ka ɗauka jaddadawa amma alal haƙiƙati dama alwalar taka tsohuwar bata na don haka kawai wannan ruwan jama'a makaruni ne ba hukunci na nake gaya muku jamhur malamai da yadda suka kalli abun don haka kawai ruwan nan kawai a ce masa makaruhi ne kawai amma galibi a ruwa ko in kun ji jam- in kun ji malamai sun ce muku makaruhi ne amfani da shi suna nufin ma a wujudi gairi duk ruwan da aka ce makaruhi ne amfani da shi a tsa- a tsarki suna nufin ma a wujudi gairi idan har akwai wani amma in ba wani shi kenan shi ka samu kai kun ga irin wannan hukuncin shine wahala shine ga jumhurin malamai ba mitin suka yi ba ba waye ba haka Allah ya fahimtar da su amma dai ga wanda in kai tsam ce ga cewa kawai wannan fa wahala ce kawai me yin karuhi suna nufin fa kenan in kai alwalar ta yi inda za ka yi alwalar da shi da gangan ta yi inda za ka yi wankan da shi da gangan ya yi zai maka ah, in ba zai maka ba me yasa aka ce wancan aka ce ghairu mutahhir wannan aka ce makaruhi mutahhir ne makaruh zai tsarkake amma an ki kai amfani da shi in kai kuma tayi to da Allah wannan ba hala ba me kamar a ce maka a'ada fil waqti Allah ya ji kan malamai a'ada fil waqti aka ce kuma wa kullu i'adatin fil waqti la tu'adu fihi nafilatu wal fa'idatu to da Allah wannan duk karatun gaba ɗaya ba a baka wahala ba duk abin da aka ce maka a adatul wakati a sake duk sallar da aka ce a sake ta inda sauran lokaci to sai fa aka ce maka duk matsala duk abin da ya faru ka ji an ce ka sake sallah a kan lo- inda sauran lokaci to fa ana nufin in lokacin ya wuce ka bata ta yi kuma ana nufin fa kuma sannan ka sani cewa ana nufin in na fila ce kai da wannan matsalar ita fa ba sai ka sake ba ta yi to shi yasa wani lokacin wasu malamai irin su malam Nasir Jalal Albani Allah ya musu rahama sai ga suna kadiri akan irin wannan masailin na ihtiyati ihtiyati precaution shi ba precaution a addini kawai in yayi yayi in bai ba bai yi ba ba wani abu a tsakiya Allah ya ji kan malamai. Allah riyaza ce zihniya, kalbiya, ruhiya. Eh in kana mu'amala da malamai, Allah za ka yi kirki. Eh za ka yi kirki, za ka zama mutumin kirki sosai. Za ga yadda wannan mu'amalar kawai ka dinga riyaza a cikin maganganun sunan da abubuwan nan, za ka zama mutumin kirki. Ya fi ka je kai ta harka, kai ta hidimomi, kai ta hulɗa da mutanen banza da masu tunanin shirme da masu damuwa da duniya. da waye da sauransu duk sai ka lalace zuciyarka ta lalace amma hulɗa da waɗannan mutanen da maganganunsu wala suna sa mutum ya nufu kuma ya san abin da yake to muna faɗan misali ɗin kamar abin dariya kamar waye amma riyaza ce ilimi ne a ciki jinkin kuma in ka shiga fannin ta'alilat in ka je ka samu manya-manyan littattafa na malamai kowace ma- kowace mazhaba in ka je manyan littattafanta irin malikiya in ka je irin su mawahibul jalil irin su ad-dakhira na qarafi ko irin su minahul jalil ma in su lawali da sani kana bibiyan masail din a hankali sharhin idan ana yi Allah za ga ilimi ne mai yawa a ciki kuma in suna ta'alili za ga ta'alilat ne waɗanda za ka yi mamakin yadda yadda kamar wahayin su ake musu in an barka har ka mutu wani abu ba za a gano shi ba suna ma bayani suna ta'alili sun yi ta'alilat irin su alfawakihu da wani sharhu risala kace kana bin littafin nan kake abubuwa mana haka su ma sauran mazahib din akwai littattafan su waɗanda akwai lit- kun san akwai littattafa na malaman mazhaba wanda suka yi su a- akan mazhaba ta khilaf akwai kuma wanda aka yi su akan mazhabar ita kanta a cikin gida ne sun rigima cikin gida ne to masail din cikin gida ne kawai za a yi baftin su ba za ma ta ga ana kiran ma wata mazhaba ba ka ga littafin mujallali takwas goma duk a cikin gida ne rigimar cikin gida ce saɓanin cikin gida ne ba wanda zai kira maka abu hanifa ko wani shafi'i ko wani waya a ciki a kawai rigimar cikin gida ce Allah ya ji kanmu akwai abin tausayi wallahi in ka- in kana eh in ka ga yadda ake karatu da yadda aka yi rubutu akwai abin tausayi mu dinnan yadda muke rayuwa yanzu eh Mm. ba a me? ba a wanke ruwa? eh eh eh ana wanke ruwa daga najasa amma ba za a iya wanke ruwa daga hadasi ba daga hadasi yanzu misali wan- ruwa ne aka yi wankan janaba da shi da aka yi wankan janaba da shi akwai wani injin da za a je a saka sai a ce an wanke shi daga wannan hadasin duk tsaftar da zai yi. na hadasi zai fita Yau, to koma wasu yadda da yake ai wani a hakika kenan to ai hukunci ne a cikinsa yawwa shi hadasi hukunci ne ko ko hukunci zai wanku shek ai Ah, ai kaga yanzu yadda za ka gane bambancin hukunci da hakika idan karamin hadisi ya samu mutum mutum ya je ya yi fitsari sai aka ce abin da zai kawar masa da wannan abin da ya faru da shi shine ya yi alwala kuma ga yadda aka ce a yi ta da mutum zai je ya samu ruwa ya shirka wa jikinsa saboda ya yi fitsari in yi sallah ba ta yi ba ko duk jikinsa ya jika in yi sallah ba ta yi ba saboda ba wannan ba hanyar da hukuncin zai wanku ya bi ba da haka she shi wanke hukunci kamar yadda dama hukunci ne to hanyar wanke shi ma sai da masu hukuncin suka faɗi yadda za a yi to tunda shi ruwa ba a faɗi hanyar wankansa ba to duk yadda muka yi ba za mu wanke shi daga hukuncin Barakallahu fiik. Ai. Suna ka tunan mutum ya yanka da- daga sama sama sai ka gaba ba zai gane me ake yi. Ai. malam yace wa in kana musta'malan fi taharatin mashru'atin ka tajdidi wudu'in wa nahwihi fa huwa tahurun makruhun 'ala al-madhhab ghayru makruhin 'ala al-qawl as-sahih li'adam ad-dalil wa in kana musta'malan fi taharatin ghayri mashru'a idan kuma an yi amfani da shi ne a tsarkin da ba a shar'anta ba kamar wankan maulidi da za mu yi wankan fita maulidi ɗarkin da ba a shar'anta ba auna zafatin ko kuma aka yi amfani da shi a tsafta a wata horo yana nan wanda ya yi wankan maulidi da ruwa a baho kuma yana nan wannan ruwan to daidai yake da wanda ya yi wankan tsafta tare suke a waje ɗaya shi sa malai haka su a waje ɗaya tunda tsarkin ba a shar'anta shi ba ko tunda tsarkin ba a shar'anta shi ba to yanzu batala bismi tsahara an gane ko tsarkin idan an shar'anta shi wankan juma'a wankan idi wankan ɗaukan harama an gane wankan wankan wankan wankan gawa duk wannan an shar'anta na haka wani tsahara ce mashru'a a mas'alar ta daban don wankan da ba a shar'anta a yi shi ba sai aka yi shi da sunan wankan shari'a to yanzu rashin shar'antawan ya mai da shi karhan ala tilas ya mai da shi wankan tsafta shi yasa malamin anan sai yake ce maka auna zafati sai ya hada su waje daya na a wata nuska wa in kana musta'amalan fi tazar mashru'atin wa haba ayya ku dan kara da fensir ku dan kara da fensir aina eh eh eh musawar min zafa eh to ai anan ya hada su gaba daya ya kawo muku da zafa a gaba ne bai kawo ta ba shine ya hada su a waje ɗaya ne saboda shi ta nake kokarin nuna muku cewa hukuncin su ɗaya ruwan da aka yi shi aka yi wankan wankan shari'a no wankan shari'a amma ƙirƙirarren wanka wanda shari'a ba ta san da shi ba to yankalibu kurhan ila nazafa kawai kai tsaye automatically zai koma zuwa wankan tsafta ne to da shi da wankan tsafta hukuncin su daya yawo ya koma wankan jin daɗi hukuncin su daya to sai ku dan ƙara na yawwa yawwa Allah ya maka albarka kamar irin wankan da duk sallah idan mutum wanda duk sallah sai sun yi wanka idan suna yin haka ne da nufin cewa sallar ce take bukatar sai an mata wanka sannan a yi ta ba kuma masu jinin ba kuma mata masu jinin istihala ba to kaga wannan wankan bid'a ciki wanka ne gari mushiro na haka yanqalibu hmm tilqa'iyan yanqalibu ila nazafa kuma wankan jin daɗi kawai wankan tsafta sai auna za ku eh ya haɗa biyu ne a waje ɗaya kenan ya haɗa 3 da 4 malam ya ce fa huwa tahurun la karahata fihi qawlan wahidan wannan ruwan mai tsarkakewa ne yawwa la karahata fihi ko karhanci ba ba wani karhanci a ciki وإن كان مستعملا في طهارة أنثى وهو كثير idan kuma ya kasance ruwa ne da aka yi amfani da shi a tsarikin mace wa huwa kasirun kuma yana da yawa wannan shine rakam na nawa na biyar ko kuma yana da yawa mace ce ta yi wanka da shi wankan haila ko ta yi wankan nifas da shi ko ta yi wankan janaba da shi fa huwa kafu in dai yana da yawa tankin ta shiga fa huwa tahurun mala yace to me tsarkakewa ne tunda yana da yawa la man afihi mutlaqan sace ba kaidi babu wani hani a cikin sa qawlan wahida wa in kana yasiran amma an kadan ne a baho yake wa lam takhlu bihi kuma bata kebe da shi ba fala man a aiban nan ma babu hani kamar yawwa kun san idan ana magana akan ruwan ruwan wankan mace to mas'ala ce da ta kasu kashi uku ko dai ruwan da suka yi wanka tare da namiji wannan da matsala ce daban ko kuma ruwan da ta yi wanka ita ta rage ta yi wanka ta rage na, na mana bayani a farkon karatun nan bambanci tsakanin ruwan da aka yi amfani da shi da ruwan da aka rage ta rage ya zama fazul fazul ma sauran ruwan wankan mace ko kuma ruwan da ta yi wanka a cikinsa wanda muke magana a kansa yanzu musta'mal yanzu anan malam da yake cewa walam takhlu bihi yana magana akan ruwan da mace ta yi amfani da shi ba ita kadai ba ita da namiji suka yi tare fala mana aiban wannan ba komai tunda muna magana akan ruwan wankan mace ne sai ya zama ita da mijinta suka yi wanka a ya tabbata a dini na muna wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha a a bako daya hannunmu yana sassabawa a cikin baho haka idan tare ne za a yi to wannan ruwan ruwa ne mai tsarkakewa don ta sa hannu ta ɗiba ta wanke wani sashe na jikinta to shi ma ya iya sa hannu ya sake ɗi- ya ɗiba shi ma ya wanke wani sashe na jikinta da haka har su gama wanka baya daga cikin matsalar da ake rigima a kanta an gane ko wa in khalat bihi idan kuma ta keɓe da shi fala man afihi fi taharatil khabasi na? To a matsayin ku na ɗaliban ilimi mai bambanci. Da alkabas da annajasa shi'un wahid. Mm. Wa in khalat bihi idan kuma ta keɓe da shi fala man afihi fi taharatil khabasi babu hani idan tsarkin khabasi ta yi. Tsarkin khabasi. ta keɓe da shi ta wanke wani wuri a jikinta wadda yake da najasa ta keɓe da shi ta wanke najasar da ke jikinta kamar jini misali to babu babu, babu laifi wannan ba yana nufin in ta wanke jini kawai ko ma yaya ruwan ya zama ba ka ɗora akan abin da ka sani a baya shine bai yi tasiri ba ta wanke kabasi bai yi tasiri ba shikenan kasancewar ta keɓe da shi ta wanke wani wuri a jikinta mai najasa tunda ruwan bai riga ya zama ya ya canza daga ruwa ba shikenan yana nan kamar sauran ruwa da aka yi magana wala fi taharatil mar'ati qawlan wahidan malam yace hakan nan kuma babu komai ko da ma tsarki ta yi irin na na mace da shi ko da wankan haila ta yi ko wankan nifasi ta yi babu komai wa inama yumna'u minhu rajulu fi taharatil hadasi ala al-mazhabi ma'a baqa'ihi ala tahuriyatihi wa inda adami ghairihi yujma'u bayna istimalihi wa tayammum ihtiyatan wa inama yumna'u minhu kadai malan yace ana hanawa ne yumna'u minhu rajulu ana hana namiji ne daga wannan ruwa fi taharatil hadasi idan ta yi tsarkin hadasi afwan wancan taharatil mar'a wanka kawai na na mace ba tsarkin wankan haila ba wankan nazafa eh nan kuma idan tsarki- wankan hadas dan tsarkin hadasi ta yi malam yace an hana alal mazhabi a mazhaba an hana wa namiji ana maganar ruwan da mace ta keɓe da shi sai ta yi wankan hadasi da shi to a mazhaba an hana namiji ba mace ‘yar uwarta ba. Ai, afuwan, mu koma baya. Wa in khalat bihi, idan ta keɓe da shi fala man a fihi, ba a wani hani fi ƙaratul khabasi idan tsarkin najasa ta yi da shi wannan ba ba abin da na faɗa haka yake. Nan zan gyara. Wala fi taharatil mar'ati hakan nan idan mace ‘yar uwarta ce za ta yi tsarki da shi nan ma ba wani hani kawalan wahida nan da gyara kun gane gyaran ba Yawwa. haka in mace yar uwarta ce za ta yi tsarki da shi babu wani hani wa inna ma yumna umil rajul namiji aka hana fi taharatil hadafi nan ma idan nan ma a tsarkin hadasi ya je ya tsarkin hadasi da shi an gane ko yawwa alal mazhabi a mazhabar hanbaliya ma'a baqa'ihi ala tahuriyatihi tare da cewa yana nan mai tsarkakewa ne amma namiji ba zai ba shi ma tsarkin hadasi aka hana shi Eh, eh, Tsanin babba ko na karhanci.
ha?
Tsanin babba ne ko na karhanci. Da ya ce a wani a yumna'u aka ce ai yumna'u an hana ba yukrahu ba ma a baƙayi na tsahuriyar tare da cewa yana nan akan tsarkakewa sannan kuma ku fahimci abin yadda yake nan yanzu ba mas'ala ce ta ijtihadi ba mas'ala ce ta nafsi shi yasa gashi an ce ruwa ne mai tsarkakewa amma an hana namiji ai zai tsarkake mace kenan mai tsarkakewa ne an hana namiji nan kuma ba da ijtihadi ba da dalili dalili ne hana wa inda adami ghairihi idan kuma an rasa waninsa ba wani sauran ruwa sai wannan din sun kwana tare an yi janaba to ai an wayi gari iya ruwan kenan ita wasu yamata nan ita ce mace ta fara fara ta rage masa shi zai zo ya yi. ba wani ruwan sai shi suka ce to idan ba a samu wani ba sai shi yujma'u baina istimalihi za a hada tsakanin amfani da shi wa tayammumi da yin taimama ihtiyatan don a kiyaye yaje yayi wanka sanar janaba da shi amma bai buga taimama ya dan gyara wanka kuna ji hadisi ne ya zo ai ingantacce wa in kana malam ya ce hadisi mai rauni ne amma na ga malamai da yawa sun inganta shi hadisi cewa annabi sallama ya ce a, manzo sallama ya hana mace ta yi wanka da sauran ruwan namiji haka namiji ya yi wanka da sauran ruwan mace sai ce wal yastarifa jami'an sai dai su haɗu gaba daya kenan idan namiji ya yi wanka ya yi saura mace ba za ta yi wanka da shi ba idan mace ta yi wanka ta yi saura namiji ba zai wanka da shi ba sai dai namiji na iya wanka da sauran ruwan namiji mace tana iya wanka da sauran ruwan mace wannan matsalar ce yanzu malam ya ɗauko ta da haka shi yasa sauran ruwan wankan mace matsala ce mai zaman kanta sauran ruwan wankan hadasi na mace matsala ce mai zaman kanta ita nafsi ne ya keɓe wannan matsala sai to ya ce a mazhaba ta hambaliya namiji ba zai yi amfani ya wankan hadasi da sauran ruwan da mace ta yi wankan hadasi da shi ba wankan hadasi ba na tsafta ba wankan hadasi amma yana nan ruwa ya ƙaho in ya zama dole ba makawa sai shi to abin da mazhaba ta ce shine a a yi wankan da shi kuma a buga taimama ihtiyatan wa amma sahihu barki amma fadancan da yafi inganci fala man afi mutlaqan ba abin da ya hana innamal ma'u la innama innal ma'a la yujni yace manzo sallama ya ce innal ma'a la yujni ai ruwa baya sa na ba kin hadisin Abdullah dan Abbas yake ba da labari yace wata daga cikin matayen manzo Allah sallama ta je ta yi wanka sai ta bar sauran ruwan a jafna a koko a babu sai ta fito sai manzo sallama sai ya je sai ya yi wanka da shi sai da ya fito ta ce ya ma'aikin Allah na yi ko sauran ruwa na ne ba na yi wanka sai ce innal ma'a la yujni ai ruwa baya sa janaba Ah, to in ruwa baya daukan janaba ko baya sa janaba dan me za a ce an yi wankan hadasi ba zai makaruhi ne a yi a yi wanka da shi a yi jini matsalar mu ta ɗazu a shi ruwa baya janaba ruwa baya janaba ya ce wa masu dilla bihi alal man'i dalilin da aka yi amfani da shi akan a hana wankan tsarki da sauran ruwan mace fa za'ifun la dilalata fihi mai rauni ne babu wani dalili a cikin sa tun saboda tun mai rauni ne na ras- na aba yato ibari la jilata fi la jilata wannan nuska saudiya ce ayar na ko wani an gane ko sai dan haka a dalilin da da ake amfani da shi din shine faɗin manzon sallama a faɗin Abdullahi dan Abbas naha sallama an yaktasila ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wala al-mar'atu bi fadli ar-rajuli wa qala wal yaktarifa jami'an sai ce wannan hadisin da'ifi ne la yadullu ala al-man'i baya nuna hani to amma wannan abin da malam ya tafi a kansa sai ibn hajar ba haka suka yi ba sai ibn hajar rahimahullahu ta'ala sun tafi akan hada hadisan ne A, to gashi Abdullahi dan Abbas ya ce manzo sallama wata mata cikin mata manzo sallama ta yi wanka da ruwa wannan ya zo yi wanka da shi ta yi korafi yake ai ruwa baya daukan janaba balle a ce na na yi wanka da ruwan janaba sannan kuma sai ya ce kar namiji wanka da sauran ruwan mace kar mace ta wanka da sauran ruwan namiji suka ce to ai idan wani hadisin ya ce kar namiji wanka da sauran ruwan mace kuma dan Allah sallallahu sama yayi wanka da sauran ruwan matarsa to ai an samu karo an samu karo sai suka ce sai suka ce wannan yana nuna cewa makaruhi ne hanin karhanci ne ba wai hani ne da wankan ba zai yiwu ba inda za a samu wani a canza amma dan an dan an yi da shi din koda da ko wani ba zai hana tsarkaka ba to sai ya zama shi ma wancan hadisin yana aiki shi ma yana aiki ina za ka ga aikinsa shi ne lokacin da kuke da wadatar ruwa sai ka ce a tunda akwai hadisi kawai wani a bani sabon ruwa hadisi ya yi lokacin da ba wadatar ruwa kuma sai kai amfani da shi wancan hadisin ya yi aiki to lokacin mu awar mu ta riga ta cika kar mu matsa masu sauraro daga nesa kuma ina ga abin ba zai kare a cikin kananan mintuna ba sai sai mu akwara mu bar shi ko mu karsa karsa to wa ammal musta'malu malai jamal wanda aka yi amfani da shi fi ghamsi yadin na'imi a nitsa hannun mai bacci fa in kana naharan idan baccin rana ne aw nauman la yanqudul wudu'a ko baccin da bai kai ya karya alwala baccin zaune ne gengedi ne fala yadurru mutlaqan wannan ba zai cutar ba dan mutum ya tashi daga irin wannan bacci baccin rana tunda wasu malaman sun ce baccin dare ake nufi ba na rana ba baccin rana baya nisan da har abin da ake gudu zai faru da haka faɗin manzon sallama idan ɗayan ku ya farka daga bacci wanke hannunsa sa uku kafin ya nutsa a cikin kasko ana nufin baccin dare banda baccin rana banda baccin da bai kai ya kare alwala ba wannan mai baccin dan ya tsoma hannunsa a cikin kasko babu komai abin da ake gudun baya faruwa a irin wannan yanayi wa in kana nauman kasiran idan kuma bacci ne mai yawa fil laili kuma da daddare wa ga masaha kullaha kuma ya nutsa hannayen gaba daya fa in kana ma'u kasiran idan ruwan mai yawa ne lam yadurra qawlan wahidan shigar da hannayensa kwaya biyu a cikin ruwa mai yawa drum ba zai cutar ba wa in kana dunal qullataini idan kuma ruwan kasa da tulu biyu ne haka suke fassarawa malaman mu na zaure tulu biyu ko jarka biyu eh waɗansu suka ce a ƙulla wasu rindarin ɗan kwantenoni ne wanda kowace kwantena take ɗaukan kamar kilo casa'in da biyar nauyinta wasu kuma suka ce wannan ta'arifin malaman zamani kenan amma daga cikin malaman baya kuma suka ce kullatani shine ruwan da idan an tara shi a wuri daya in aka jijjiga farkonsa sa ba zai motsi ba shine ya kai kullatai wa in kana dunar kullatai idan ruwan bai kai kulla biyu ba kawai dai abin da ake nufi da kullatani ruwa mai yawa ƙara tahiran to ya zama mai tsarki ghairu mutahhirin amma ba mai tsarkakewa ba kun san malam ba zai yi shiru ba sai ya cika ta alal mazhab walakin inda al-istirari ilayhi sai dai lokacin da aka matsu da amfani da shi yusta'malu ma'a tayammum suka ce sai a amfani da shi amma a ƙara tayammum eh wannan duk a mazhaba wa alal qawli sahih amma a zancen da yake mai inganci fil mazhabi a mazhabar ma ita kanta yabqa ala tahuriyatihi zai wanzu akan tsarkakewarsa li adami dalili ala zawali tahuriyatihi saboda rashin dalilin da zai kawo shi daga wannan siffa ta tsarkakewa wal hadithu inma yadullu ala al amri bi ghuslihima bi ghuslihima ha to bi ghuslihima bi ghuslihima kuskure ne wal hadithu shi ku hadisin da ake magana a kansa innama yadullu ala al-amri bi ghaslihima kadai yana nuni ne fa zuwa ga a wanke hannayen biyu qabla idkhalihi mal ina'a gabanin a shigar da su cikin koko lil illati allati ashara ilaiha saboda illar da hadisin yayi nuni zuwa gare ta fil hadis fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu saboda dayan ku bai san ina hannunsa ya kwana ba kun san matsalar a ina hannunsa ya kwanan nan malamai sun mata fassara daban-daban eh Allahu ta'ala alam abinda muka dare Allah ta'ala ka tara mu a cikin lada wannan kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik